الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi da muka tattaro a wannan masallaci musulmi da rukun mummuni na aisha da ke nan unguwan bare da ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna shida ga watan ramadan ranar talata kenan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da ishirin da bakwai da ishirin da takwas da iya isa ɗan bayan marayi salam shekara ta dubu da ishirin da hudu wannan kuma shi ne majalisun na shirya muna cikin tafsirin surar al-fatiha za mu kasa kuma daga inda muka tsaya a jiya mun tsaya idinar sirata mustaqim mun yi bayani akan menene hidayah ne shari'a wadda kullum muke roƙo a cikin sallar musu roƙo sha bakwai a rakon kai bayani a kan shi wannan tafarki tafarki wanda yake mutakke ne ne wannan tafarki yanzu da yarda allah za mu tashi suratun lalina na amta alayhi bai mai mutu da alayhi wadda kawai alaƙar sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu ko ya gaya mu yadda bawa ya dace ya roki shirya bisa tafarki wanda yake rikance kamar yadda yake cewa a cikin sallah kasartu salatu a cikin hadisi ko da shi kasartu salatu bayani wa bayna abin bisfai har yi zuwa yadda yake cewa da kuma salatu mustaqim lokacin da bawa zai cewa ya Allah ka shirye da ni tafarki wanda yake rikance tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da littafinka da kuma aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hada bi amri wa bi amri ma sa'a wannan magana da bawa na yayi tashi kuma a gare shi ne abin da ya roƙa na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce zai karba mishi wannan addu'a da yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana don ya fassara mun wannan siratun kake don ya kara bayyana mun shi da fara yi towa karara musan shi sai ta siratun da dina an amta alayi ta farkin wa'anda kai yi ma ni'ima wa'anda kai yi ni'ima a gare su rairin magdubi alayi wa rafani kenan ba ta farkin wa'anda kake rushi da su ba kuma ba ta farkin wa'anda suka bace ba wa'anda suke falattu a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mu zuwa ne da al-mahdubi alaihi da kuma al-dali yake cewa al-mahdubi alaihi su ne yahudawa wadali kuma su ne nasarawa masu biya yahudawa su ne masu biya addinin annabi Musa alaihi salam wanda har yanzu za mu same su akwai su kowa yana yin kasar Isra'ila ana cewa yahudawa ne yahudawa ne to suna ikirarin hanyar da su suna wasu addinin musa ne alayhi salam nasarawa kuma su ne kirista dukkan kiristan da ke duniya wanda suna da yawa sosai su ne nasarawa su ne fatattu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fasa ina anan bawa lokacin da ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka shirye da ni ta farki wanda yake kake Allah subhanahu wata'ala dan ya ƙara bayyace mun ƙara ganewa wanda ne ta farkin wanda yake bikakke sai ci gaba da cewa siratal ladina an'amta alaihi ai wannan ta farkin na wa'annan mutanen wannan bayan Allah ne annabawanka da masu gaskiya da wanda su yi shahada kamar yadda zai zo nan gaba cewa su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ni'ima to wannan hanyar da suka bi suka samu wannan ni'imar taka ya Allah subhanahu wa ta'ala mun ma ka datar da mu ka dora mu bisa wannan hanya ba hanyar yahudawa ba ba hanyar wa'anda kai yi fushi da su ba wa'anda kan ba su sani amma suka ji aiki da wannan sanin suka musarra su wannan ya ja masu rushin ka kai yushi da su kuma ka ba ta farkin wa'anda suka bace ba ba su sani ba amma kuma suka tsaya a kan jayayyar su ba su samu su nemi sani ba akan fatar da su kenan ta farkin da muke roƙo ya allah ka datar da mu da shi ka shiryar da mu a da mun shi da roƙo da shi an hukuma da rega shi ne wannan tafarkin nau'an mutanen wanda ya yi manema Allah subhanahu wa ta'ala ya fassara mun suwa ne ne wanda ya yi manema a cikin wata aya yake cewa man yuti wa man yuti Allah wa rasulahu wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا للي هو الذي ga Allah da manzan shi ya yi biyayya ga Allah da manzan shi ya yi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi kuma ya hannu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hannu shi har kuma ya kuma da Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kawa a cikin dukkan lamarin shi to wa'annan ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa suna tare da cikin awal da yi ma nan malamai suka ce ni'ima Allah ta ce dukkan ni'ima wadda take kewaye da bayan shi na gari tun suna nan duniya har su koma ranar kuma kiyama ya sa su aljanna wasu kuma suka ce aljanna ce ita ce ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wasu kuma suka ce a'a shiryan nan shiryan nan da yayi musu ya bar su bisa ya gwada musu mafarki wanda yake na gaskiya mikakke suka bi shi kuma ya tabbatar da su a bisa wannan mafarkin har suka koma gare shi suka samu shiga aljanna su ne wa'annan ita ce wannan ni'imar da Allah ya yi musu ya ce to wanda ya yi ma Allah da manzon shi na to yana tare da wa'annan wa'anda Allah ya yi wannan ni'imar su wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ni'imar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mai tuni da nabiyina na daga annabawa wa siddiqi da masu gaskiya wa salihin da kuma mutanen kirki wa shuhada da wa'anda suka yi shahada wanda su yi wajen neman ɗaukaka kalma Allah subhanahu wa ta'ala aka kashe su wasalihi da mutane na baya karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hasuna ulai karfika wannan tare ta yi kyawu saboda duk wanda zai kasance a ce facin wa'anda yake tare da su a ranar gobe kiyama su ne annabawa su ne mutanen kirki su ne wa'anda suka yi shahada su ne masu gaskiya to wannan taron tashi ta yi kyawu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa kowa ana tada shi ne akan addinin da a wanda yake tare da shi yake in kana son mutum kana tare da shi ko abu ta cika da shi ko ma ne Allah subhanahu wataala zai taka zai tada ka ne tare da shi tare da wanda kake so wanda kake yi ma soyayya wanda ka mutu idan kun gani yaya yake idan aka tada mutum tare da annabawa aka tada shi tare da mutanen kirki aka tada shi tare da wanda suka shahada aka tada shi tare da masu gaskiya ya san wannan hanya ce wadda za ta zai bi hanyar da suka bi wadda za ta kai su ranar gobe aljanna shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hasbun ulaika rafiqa wannan tare ta yi kyawu tare ce mai kyawu ba tare ba da za a rinka zafin juna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu a cikin wata ayar da cewa ويوم يعلم الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ lokacin ranar da azzalimi zai ci da hannun shi ya yi nadama da ce ya kai tuna ina ma a ce na bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na bi shi shi ina ma a ce na bi na farkin shi ya kai suna na ma a ce barrituwa na aboki ba barrituwa na amini ba saboda wani ya fatar da ni akan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idan na Allah subhanahu wa ta'ala ya fassara mu suwa ne da Allah ya kama bawa alaihi su ne mutanen kirki su ne annabawa wanda Allah subhanahu wata'ala zai tada su ranar gobe kiyama su tsallaka sirati su tsallaka zuwa aljanna saboda mutum ya samu Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi bisa sirati wanda yake dukkanci wanda a jiya kun fassara shi muka ce shi ne riko da alƙur'ani mai girma da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da mutum ya ya rike wannan sirati kuma ya roki Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da shi a kusa wannan sirari har ya koma gare shi kwanci a wannan sirari shi zai ba ya dama da tsallaka sirari ranar wata dama wanda allah subhanahu wa ta'ala ya gida mu sai da su da ɗauki ya ce wa in minku illa wa rukuna kana ala rabbika hatman mafiya lalle kowanne ɗaya daga cikin ku sai ya kauda sai ya tsallaka sirari sai dai manzo Allah sallallahu alaihi ya ga a wani hadisi cewa dukkan kowa aikin shi ne zai sa shi ya tsallaka wannan siratin da wuce daga nan ita ya kuma aikin shi ba mai wanda ya yi tsancin sai tsallaka siratin ba ne daga nan za a yi siye shi ya wada a wajen yana Allah subhanahu wa ta'ala ya kai yana riko da wanda ta farkin wanda yake mutake da riko da shi da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da bawa da shi kuma ya samu ya yi riko da shi har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce hanya wadda za ta sa mutum ya tsallaka wannan siratin kamar yadda masu Allah sallallahu Alaihi ya mu cewa wannan sirari kowane bawa yana tsallaka shi daidai aikin shi wani zai wuce kamar walƙiya wani zai wuce kamar gudun doki mai gudu wani zai wuce kamar dabba mai tsayiya a hankali wani zai wuce kamar yana tsayiya tsayiya mutum mai sarki wani zai wuce yana jan kawa wani yana jan bindi haka nan haka kowa daidai aikin shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai kowane ɗaya daga cikin sai ya kuma wannan sirari ina hanyar da za mu samu mu tsallake wannan sirarin na ranar gobe da dama shi ne mu yi riko da wanga sirarin wanga tafarkin na nan duniya da take wanda kullum muke roƙo Allah subhanahu wata Allah ya shirya da mu ya dakatar da mu akan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ba ghairul maghdubi alaihim ba wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi da su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi da Yahudawa saboda Yahudawa sun san gaskiya jiya mun karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alladina atainahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum lalle su wa'anda muka ba su littafi su ne Yahudawa sun san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunan shi da siffar shi da komi nashi da cewa annabi ne Allah subhanahu wata'ala zai aiko shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al sun san shi kenan kamar yadda suka san iyansu amma wannan sanin bai amfana musu da komi ba sai suka bau suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alfansu suna jira ne suna jira ne su ga a cikin su Allah ne ya shi sai Allah ya biyo shi ba a cikin su ba wannan yasa suka ke imani da shi tare da cewa sun san gaskiya amma yadda Allah subhanahu wata'ala ya tafiya mu a wani ya yi cewa bisa mashtaro ne ya kusa wa an yafi ma an zama ba ba da ya an nazi da ba mu fanni da ala an ta sha wa ibada ba ba mu bi bada da ala bada wani kafin da ala ba mu tun da Allah wadar da abin da suke sai mu kawo musu na yin kafirci da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauka ba da komai ba saboda Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya gada ba saboda Allah ya saukar da annabtar shi akan wanda ba shi surai sai so ba Allah subhanahu wataala ya saukar shi ya saukar da annabtar shi akan wanda ya gada ba duk da sun san da wannan annabi sun san shi da a cikin littafin sun san shi kamar yadda suka san su amma kasancewa ba dan ba wanda suke so bane ba cikin ‘ya'yansu ba ne ba cikin zuri'arsu ba ne ya rito wannan ya samu ɗauki imani su Allah su bani wata alaƙa sai suka kwashi mushi alaƙa da akan mushi Allah su bani wata alaƙa yi mushi da su mushi akan mushi wani kafin na azaba kuma lalle azaba mai tsanani mai raɗaɗi ta tabbata ta tabbata akan kawo wannan su ne yahudawa su ne gairin makon da alaƙa su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi da su a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kullum har kuma ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأمر الطاغوت ذلك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وأن سني وأن الله سبحانه وتعالى يتيني مسكما يوشيس saboda su ne mutane annabi isa wanda Allah subhanahu wataala ya jarabta su da da ruwan ya jarabta su da tsaya ya jarabta su da abubuwa da yawa dukkan waɗannan ayoyi suna fassara mu bai da kamtu da alai shine su ne yahudawa kuma Allah subhanahu wataala ya ce da cewa ibina alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه bisa makan da faru Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mu wa'anda suka kafirta na daga cikin bani Isra'ila akan misali ba mu da wani sabon mayar akan harshen annabi da da Isa dan Maryam saboda ne saboda kafircin saba Allah da suka yi kuma da wuce iyaka da suka kasance suna yi sun kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da ba mu labarin su yana cewa sun kasance ba su hani daga alfasha ba sa hannu daga munkari duk ma munkarin da yanzu masu aikata su da fi isa maka da faru tir da allah wadda ya abu da suka sanci suna aikatawa waɗannan su ne yahudawa kamar yadda waɗannan ayoyi suka fassara mu idan allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu yake cewa mu nemi tsarin shi ko kuma ka shirya da mu daga allah subhanahu wa ta'ala na farko wanda ya fi tafarki wanda ba na yahudawa ba tafarki kuma wanda ba na sarawa na nasara tafarkin wa'anda ka yi wa nema da tafarkin annabawa da mutanen kware wanda suka yi koyi da suka yi roƙo da addini da qur'ani da kuma abin da annabawa su wa'anda lokacin da annabawa suka suka kira su yi imani ba kuma da wa'anda suke umarni da mukari da wa'anda suka umarni kuma ba su albasha suna umarni da daidai kuma ba su yi da albasha idan Allah subhanahu wata'ala ya shirye da wani irin wannan tafarkin nasa abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga mana ba bai da mutum da yake idan ba tafarkin wa'anda kai yi fushi da su ba wala da zalimi kuma ba wa'anda kan fata da ba wa'anda suka bace ba su nasarawa ba su da ilimi yahudawa saboda suna da ilimi Allah ya ba su ilimi sun ji aiki da ilimin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi da su da haka Allah da Allah sallallahu alaihi yana ga mu cikin wannan hadisi cewa za a zo da an malami za a zo da an malami a ranar gobe kiyama sai a jewa shi cikin wuta sai ya fita juyi cikin wuta kamar yadda shi ke juyi sai cikin shi ya cika cikin shi ya cika ya cika sai ya wace yan wata sai su zo su je wa shi Allah subhanahu wata'ala ya kai wanda sun san shi a duniya sai su tambaye shi to kai malam wani ya aka yi ba ka kasance kana umarnan kowa da abun kwarai kuma kana ana mu da abun banza sai ya ce musu mun wa mun wa ra'ati wa alhamu wa ati na kasance ina ana sai in zo ma abun da na ana kuma umarce ku da kuyi kuma ni ba ni idan wannan ke nuna wani duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum ilimi ya sanar da shi gaskiya ya ba shi iko ya faddala shi akan wasu bayan shi ya ba shi wata aya daga cikin ayoyin shi to ya kokari ya yi aiki da wannan ilimin nashi saboda manzo Allah yana ga mu yana cewa ashaddu nas bala'an al-anbiya wa'anda suka kowa samun bala'i suka yi kowa tuwa a kan duniya su ne a gaba ya ce sun mal'amsar mal'amsar sannan wanda ya yi rubo da addini wanda ya yi muttafarkin annabawa haka haka na mutane suka yi tunuwa a kan a nan duniya haka kuma a lahira duk lokacin da malami ya ƙi yin aikin da ya da shi duk lokacin da ya ƙi muttafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa Allah ya ba shi amma saboda ya saba ma ra'ayin shi saboda yana ganin in ya fi wani abu da yake samu a duniya zai kare mishi sai ya kauce wannan ayoyi ne duk ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai yi mishi azaba azaba wanda ta cikin rabi kuma Allah subhanahu wata'ala zai yi mishi da shi mishi wanda yake ba kan kan ba ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi da yahudawa saboda ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ya sanar da su sun sani amma sun kauce suke aiki da wannan ilimin da haka ilimi ko kuma gaskiya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mutum ita to yayi kokari ya roki Allah a hanyar ya ba shi ikon yin aiki da wannan gaskiya kuma ya tabbatar da shi akan wannan gaskiya saboda kin yin aiki da ilimi shi yasa wasu malamai suka cewa yin ilimi ba karamin fitina ba ce ba karamin musiba ba ce saboda kowane lokaci jahili yana da uzuri a wajen Allah yana da uzuri Allah subhanahu wataala yana yin da uzuri inda wanda bai da ilimi bai zuwa rika cikin ma mutane wa'azi bai zuwa rika cikin mutane ku yi kaza ku bar kaza kaza haram ne kaza halal ne ku yi kaza ku bar kaza duka masu yin wannan masu ilimi to wannan nauyi ne wanda ba dan karami ba akan masu ilimi saboda duk lokacin da za ka ce mutane su yi kaza baka yi baka yi to ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ka Allah subhanahu wataala ya ce lima taquluna ma la tafalun kawra maqtan inda Allah ya taqulu ma la tafalun dan me kuke gani dan me kuke ga mutane abubuwan da ba ku aikata ba ya kai matuƙa ya zama da yi mai girma a wajen Allah duk da gaya mutane abubuwan da ba ku aikata ba ba ku yi aikata ba haka ilimi ba karamar nauyi ba ne kuma za mu samu da yawa daga cikin muna su manta da rawa da sukofi wanda sukofi ne na yahudawa imam ibn qayyim yake cewa a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin malaman ta akwai wanda suna tsamuwa da suka yahudawa sun sani ko ba su sani ba amma halinsu da aikinsu yana bayyana haka saboda za ka samu malami ya san wanga abu gaskiya ne amma saboda ya saba ma ra'ayin shi ko kuma ya saba ma ra'ayin mabiyan shi dan kai ya gai gaskiyan nan mabiyan shi ba amaki za su kauce su bar shi ko kuma akwai wani abu da yake samu a wani wuri ya san wannan gaskiya in ga yadda ta saba ma wannan masu gidajen nashi sai ka gani kawai ya yi ya bar wannan gaskiya ya ta gani ko kuma yana tsoron a zo a ce mishi kaza kaza ne ai da ba haka nan kake ba yanzu dan me zaka bar haka ka dawo haka ko yana kusa wani ra'ayi wanda ya san wannan ra'ayin ba gaskiya ba ne ko bai sani ba sai ilimi ya karu sai ya gane cewa idan ni wannan ra'ayin ne shekara talatin bisa shi bisa kuskure ne ne to tsabar girman kai da ganin bai dace kamar shi a ce yana yin abu da za kuma yau gashi ya koma baya ya sake ya bari wannan abu zai irin wannan gaske imamu bukhari ya ce wannan ya sani bai sani ba ya rebo kadan daga cikin cikin yahudawa waɗanda su ne allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimin gaskiya amma ba sai aiki da wannan gaskiya ba allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cikin waɗanda ba ne ba kuma matattu ba matattu su ne nasara kamar yadda muka gani su ne nasara mabiya addinin isa kan maryam wanda a yaren sa ake ce musu kirista su ne matattu saboda aminu jihar sun yi aiki da jahilci ba su da ilimi sai suka yi aiki da jahilci ba su tsaya suka yi karatu ba suka yi aiki da jahilci tabce har suka ce kai isa kan maryam ma shi ne allah suka ce allah yana da ɗa suka ce allah yana da mata suka ce isa kan shi duka wannan jahilcin cin jahilcin su ne ya kai su ga wannan yanzu kullum bawa yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ta farkin wanda ya yi mai ma wanda suka gama tsakanin abu guda inda mun ce yahudawa Allah ya ba su ilimi amma ba su yi aiki da wannan ilimi ba su kuma nasara suna aiki ne ba da ilimi ba yayin jahilcin su ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da fatattu to kenan mu kullum abin da muke roƙon Allah abubuwa ne guda uku Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da ilimi ya ilmantar da mu musan sirati wanda yake mikanki musan alqur'ani mai girma musan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan su sani na hakika sannan kuma mu roki Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin aiki da su da lokacin da muka sani mun samu wata siffa siffa ta yahudawa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba su sana idan muka roki Allah ya sanar ya ba mu ikon aiki daga nan mun tsallake daga wannan siffar da ya na wannan mushin na da Allah subhanahu wata'ala ya yi da su idan mu Allah ya ba mu ilimi ba ba jahilai ba irin nasara wanda suka karatu kuma ya ba mu ikon aiki da wannan ilimin kuma ya shirya da mu ya datar da mu tabbata akan wannan ilimin da aiki da shi an mu koma gare shi saboda Allah subhanahu wata'ala shine ke shiryarwa a bisa gaskiya shi yasa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azzata shi da wannan shiryarwa za ka gane shi kullum ya fi hukun a za ka gane shi kullum ban kaura yake a cikin ƙasa ya rasa ma ina zai rusa ina zai sa kawo kan kan shi da aka rabu bayan allah ci gaba da rufa allah su ba'an da wata ala a kone yaushe su gaba da rufuwan shi kan ya datar da mu ya shirya da mu ta farki wanda yake rufiyake ta farkin wa'anda ya yi ma nema ba ta farkin wa'anda yake fushi da su ko wa'anda ya yi fushi da su kuma ba ta farkin wa'anda suke sun bace da su ne nasara shi yasa nan za mu gani mutane a cikin wannan wajen ko a wasa wannan ayoyi da na siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin suna kasuwa ne kashi wanda ya san gaskiya kuma ya yi aiki da ita da kuma wanda ya san gaskiya bai yi aiki da ita ba da kuma wanda bai san gaskiya ba bai san ya jahilci gaskiya kuma bai aiki da ita ba idan shi kawai haka ne yake rayuwar shi bai da bai da ilimin gaskiya bai nemi ilimin gaskiya ba bai ma ya aiki da ita shi yasa limami kun fahimci da cewa shi bawa ɗaya ko ya kasance ya san gaskiya ko kuma ya kasance jahili ne bai san wannan gaskiya ba bai da ilimi a kan wannan gaskiya ko kuma ya kasance mai ilimi ne a kan gaskiya ko kuma ya kasance mai ilimi ne da wannan gaskiya kenan ya san wannan gaskiya ko kuma ya kasance yana da ilimin wannan gaskiya kuma yana aiki da ita ko kuma yana kana bawa bai aiki da wannan gaskiya wannan shi ne kashi namu na mutane da yau muke ba mu yi tare da ciki wanda ya san gaskiya yake aiki da ita ko kuma wanda ya san gaskiya amma bai aiki da ita ko kuma wanda bai san gaskiya ba ma balle ya yi aiki da ita yasa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ke cewa idan wanda ya kasance ya san wannan gaskiya kuma yake aiki da ita to shi ne wanda Allah ya ce yake neman shirya a datar da shi a kusa wannan tafarki na wanda Allah subhanahu wataala ya musu nema kuma shi ne za ka ga abawa na gari a kullum kokarin shi inda wata samun gaskiya ta zo mashi inda wani samun ilimi ya zo mashi don tabbatar da cewa wannan addini kokarin shi ne rubo da shi kuma ya aiki da shi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun kafa mun zakka lalle ya tsira ya kubuta wanda ya tsarkakar da ranshi ya tsarkakar da ranshi saboda rai Allah subhanahu wa ta'ala yana ya mutuwa rai tana son tana son bunsar ranta kowace rai tana da son Allah ya sa mata son son bin zuciyarta idan duk wanda ya tsarkakar da rai da son zuciya to duk lokacin da gaskiya ta zo mashi zai yi aiki da wannan gaskiya shi ne za ka gani yana bin gaskiya da ita da kuma shi ko kuma mai ilimin kashi na ilimin mai ilimin da yake bin son zuciyar shi kamar yadda jiya mun gai واتل عليهم نبع الذي اتيناه اياتنا فانسلك منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخبر الى الارض واتبع هواه ومثل ومثل الكلب تحمل عليه دلبا او تتركه يلبا فباس labari ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka bashi labari duk lokacin da za a yi bayani akan ilimi wanda ya kauce wa ilimin shi damu gani ana kamar da gawanga cikin wanga ba wa ana wanda ake cewa dan bawuka wanda ana cewa ya yi kowa ilimin duniya kullum allah su ba da ala da ni za ka yi malamai suna magana malamin da ya kauce misali da aka ba shi za ka yi suna buga misali da shi ko ana buga misali da shi ya kai su allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi ka ba su labarin wannan bawon dama wanda muka sanar da shi ilimi muka ba shi ilimi na ayoyi muka sanar da shi wani yanki na ilimi wanda kun ba shi ba mu sanar da kowa shi ba fansala ka dinka sai ya zagi ya ba da baya da wannan ilimi ba ta ba mu shaitan sai shaitan ya yi shi Allah subhanahu wataala ya ce wa shi ina da rafa'ana wa in san daukaka ne da san girma ne zai sa malami ko kuma wanda Allah ya ba wani sani ya kauce ma wannan sani ya bi wata hanya ko kuma ya fi son zuciya shi ya fi ra'ayi shi saboda yana ganin zai rasa wata ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ya ce wani shi ina da kuma na gobe da ya mun ga dama da mun ɗaukaka darajar shi da wannan ayoyi da muka bashi da wannan ilimin da muka bashi saboda a wani wurin Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu ya fa'i zamu da dina amanu wanda dina kudu ilimin daraja Allah subhanahu wata'ala yana daga wa'anda suka yi imani a cikin da kuma wa'anda ya gani darajoji wa'anda suka darajoji masu girma idan wannan bawan da a ce bai nemi san duniya ba bai nemi duniya ba bai bar ayoyin Allah ba da Allah subhanahu wa ta'ala zai daga darajar shi da ɗaukaka shi yadda ya zai zama Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lakin da kuma ka daga bauta ba ba sai dai shi ya dawo da kanshi da san duniya sai ya musa zuciyar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi yin misali da buga misali da shi sai ya masanta shi da abin da ya yi muni a cikin dabbobi duk cikin dabbobi babu dabbar da ta yi nuni kamar kare babu dabbar da aka ce in ta fita gabanka bakin da bakin kare ya na gabanka sallar da ta ta yanke sai ka saki sallah sai kare saboda munin shi manzala sa sallar da ce almar'a wa kalbu aswad wal iman wa kalbu aswad manzala sa sallar da ce shaytan kare baki kare ja kare baki ya ce shaytan ne idan babu dabbar da maza Allah sabu babu dabbar da Allah subhanahu wataala ya kula kanka kamar kai sai Allah subhanahu wataala da ya tashi kaskantar da wanda babu nashi wanda ya bashi ilimi da yi aiki da wannan ilimin ba sai ya ce kamar kare in tahmi alayhi yalmas aw tatruku yalmas kare in zaka dubo shi da nama ko da wani abu na abinci zaka ga yana da dinkiyo halshi yana ta dinkiyo halshin sha'awa haka in baka nuno shi da koyi ba ma wance da shi kadai bidiyo harshe ne yake yi yana yi da bidiyo harshe shi a kowane lokaci da kaga kare cikin bidiyo harshe yake idan wannan shi ne siffan malamin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi ya sanar da shi gaskiya yake aiki da wannan gaskiya kuma shi ne annabi da alayhi yana shiga cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi da su sai kashi na uku wanda shi ne shi kuma bai da ilimi ko bai nemi ilimin ba kuma bai aiki da shi wannan shi ne barkatu dama sai in ya nema ne zai aiki da shi to bai nema ba kuma bai aikatawa wannan shi ne barkatu kamar nasara kenan sun kauce da basiri sun yi aiki da jahilci yau za ka ga da yawa daga cikin bai da ilimin addini amma yana ganin ya kai shekarun da bai dace a ce gashi ya gama yana koyon karatu wani zai kai shekara arba'in wani zai kai hamsin wani zai kai talatin da za a tsare shi a ce ya yi tsalla yadda da allah ka kai san kurakuran da za a gyara mashi a ciki da za a tambaye shi idan mutum ya ramranuwa a cikin sallah yaya za a iya gyara wannan sallah za ka ga bai sani ba wanda za ka tambaye shi ya ake wankan janaba za ka ga bai sani ba wanda za ka tambaye shi idan hukunce-hukunce na azumi yaya ne su ne ne ke karya mutum azumi ne ne ne karya azumi bai sani ba shi duka waɗannan ibadu yana yin su ne yadda ya taso ya ga mutane suna yi kawai ya ga mutane suna a walla in ya yi zaune yau ya kalla ya ga yadda ake a walla yanzu in yammance ga hanyar wanke fuskar shi ya wanke hannun shi da za ka tambaye shi ya za yi bai san ya za yi gyara wannan awalan da shi haka sallah da sauran ibaduttuka da yawa amma zai zauna a haka nan kawai musulmi ne shi kuma zaka ga yana kokarin rike sallah yana kokarin yin sallah akan lokacin sa amma dai ni wannan ibaduttuka duk yana yin su ne akan akan yayi saboda bai sani ba kuma ya ki zuwa ya zauna ya koya ya sani saboda wanga addini kamar yadda kuka gani ba ana yin shi bane kan yadda naga ana yi a zamnawa ake yi a koye shi ba haka nan ba ne kawai allah subhanahu wa ta'ala ya tuko manzan allah ya shekara 24 yana sarki mai qur'ani da kadan kadan da kadan da kadan kuma yana kusan komai rubuce rubuce da kadan kadan ba haka ba dan kawai haka ba ne dan ganin dan allah subhanahu wa ta'ala ya a yayi ne don kuma mun tashi muka karɓi wannan musulunci in dai tabbas mun imani da Allah da mutan shi mun karɓi wannan musulunci domin ma tashi zaɓi mu koyi wannan addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa hawan shi manzon Allah ya kasance makaranta ce masallacin shi makaranta ce a gidan shi makaranta ce a cikin bazawarin shi makaranta ce dukkan musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam darasi ne ilimi ne yake kara masa kai kasancewar sanin haka nan da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yasa kasance kullum suna gindin manzo Allah dayan su radda bai da damar zuwa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai turo makwabcin shi sun kasance tsakanin makwabci da makwabci yau kai ka yi masallacin annabi ka zamna ka saurari abubuwa sabi da suka zo na addini ka rike in ka zo gida ka bani labari ni in tai kasuwa gobe ni ba zan tai kasuwa ba kai za ka tsaye a kasuwa in dawo in zo ni masallacin annabi in zance shi in zamna in koyi abun da annabi ya yi ni ma in na je in koya ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi suka kasance suna koyon wannan ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi ne duk yayin mafi fitattun halitta ko mafi falala a cikin halittu bayan annabawa aka ce sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma wanda bai hana su ba suka zanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka koyi addini suka koyi sallah suka koyi alwala suka koyi komi da ka sani na addini to balle ni balle kai mutum ya dinga gani yanzu ya yi shekarun da ba zai zo ya zamna ba a wajen malami ya koyi abin da zai gyara addinin shi zai gyara mai imani shi kuma yana ikirari yana ikirarin shi musulmi ne da za a ce a hutu a yi yaƙi za ka ga yana iya zuwa ya ɗauki abubuwan daga yi yaƙi saboda musulunci amma kuma wajen bauta ya kasa tsaya ya kasa tsayawa ya nemi ilimin da zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yace masa abban shi ku yi sallah yadda kuka ga nayi sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga nayi sallah wata rana ɗaya daga cikin sahabban shi ya shigo masallaci ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana geyi yana kallon shi da ya gama ya ce mishi irki fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah ya ce kare da sallah da ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kare ce mai ka koma ka yi sallah dan kai ba ka yi sallah sai ga nan sai ce manzo Allah na ku sai na gaira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya wata sallah ba ba bai iya wata sallah ba wani dai wanka sai ya ce mashi idan kunta ila salati kai kan kai idan ka tashi sallah kai kabbara kai tahmidi kai karanta fatiha kai al-manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah tun daga warkon da haka ce wannan shi ne hadisi da duk wanda zai koya sallah zaka ga cikin malamai sai ya karanta malamin kansa saboda wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan take yayi tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta da su aikin hajji jami dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu cewa wannan addini ba za mu yi ibada mu karbe shi ta karbu ba dole sai mu yi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ilimi yana da muhimmanci sosai a cikin addini yau mu ta hajji tare da su duk abin da ya yi suke duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi suke ya koya musu aikin hajji yadda ya kamata ya ce musu kudu an manasik ku riki yadda ake yin aikin hajji a gare ni haka a walla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a kawo shi kamar yadda ke da hadisi Usman bin Affan ya kira a kawo shi abun a walla yayi a walla a gaban sahabbai sai da yadda ake a walla to in dai har sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su bi shi a haka dan su koyi koyarwa shi su koyi ilimin yadda ake bauta ma Allah subhanahu wataala dan ka su bauta ma Allah a tsarkaci da haka ya zama wajibi a kowane ɗaya daga cikin ya tashi da a ce yau za a ce ga wani ilimi da ana koya shi ilimin da duk wanda ya koye shi kawai zai zama hamshakin ɗan kasuwa zai zama hamshakin da ban ce akwai wani cikin mu wanda ba zai je zauna ba ko awa nawa ce ko kwana nawa ne a koya mashi wannan ilimin kowa zai je wanda bai je bai koyi wannan ilimin za mu ci shi za mu sufanta shi da wanda ya yi asara za mu sufanta shi da ne da wanda bai da rabo da haka addinin Allah shi ma kamar wata kasuwa ce kamar wata kasuwa ce wanda sai mutum ya shige ta ne ya koyi ta zannan zai yi aiki zai iya saye da sayarwa a cikin ta kuma ya ci riba ranar gobe kiyama ya shiga aljanna da haka dole mu tashi sahabban manzo Allah kasancewa sun san muhimmancin ilimi sun san muhimmancin shi a addini dai daga su yana yin balaguro mai nisa ba don koyi ba don ya saurara da hadisi guda wanda wannan hadisi bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai wannan hadisi in yi shi labarin wannan hadisi wajen wani abokin shi wani sahabi yana wani gari mai nisa zai shirya abu hawan shi rabo shi ko dokin shi ko jirgin shi da guzirin shi da ke ba don komi ba don ya nemo wannan yanayi da aka babu wanda zai ce shi ya bukata da neman ilimi babu wanda a ce mutum zai bukata da neman ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala bai tura annabi Musa ba wajen dare amma Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna muhimmanci ilimi wahayi yake ma annabi Musa bal yayi magana tsakanin shi da shi babu babu wani tsakanin su wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi Musa magana babu intermediate babu wani da abin da tsakanin su tsakanin shi da shi hirar da mashi magana amma duk da haka nan dan ya nuna mashi mahimmancin ilimi sai ya tura shi ne musa ya fara jin ya kai ya kai wani matsayi a cikin ilimi dan allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mashi a'a kuma ilimin da har yanzu bai sani ba sai ya tura shi wajen ilimi kisa tana na a cikin suratul kahf wanda nan ba wajen bayanin ta bane amma dai kasancewa ilimi na da mahimmanci ne Allah subhanahu wata'ala yana iya turo ma annabi Musa dukkan abin da ya sanar da annabi da ya ce amma bai yi bai mashi ba sai ya tura shi ya ce shi ya koyi ilimi kenan da haka ya dace dukkan musulmi ya tashi ya koyi ilimin da ba sai ka yi ilimi ba ka zama malam amma dai kam ilimin da za ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi ya dace mutum ya tashi ya kore shi don mutum ya samu wanda su ta nasara wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shi da su bai kada ya kare shi bai kuma kuda alaihi wa rabbani ba ta farkin wanda ka yi shi da su ba su ne wanda kan ba su ilimi suka ji aiki da wannan ilimi wala rabbani kuma ba wanda suka bace ba suka yi aiki ba tare da yi ba a nan muka zo ƙarshen suratul fatiha wannan sura ta zo da abubuwa wanda suke masu dama ta zo da abubuwa masu dama a cikinta inda za mu gani bawa lokacin da ya zo ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba shi ya ko iyaye yana tawassuli ne lokacin da bawa ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin yana tawassuli ne da Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan yaban da yake ma'ana akan wannan godiyar da yi ma Allah yana da wasali da shi yana da kwanci ya saboda abu zai roƙe shi yana neman Allah subhanahu ta'ala ya saurare shi yana dukkan yabo da godiya sun tabbatar da gare ka ya ga Allah subhanahu ta'ala wanda kai ka halicci sammai da kasai kai ka halicci duka halittu ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan dai mu yi sallah ko ya tashi zai sallah to ya wani wara da godiya da Allah da kuma ya koma gare shi wannan shi ne tawassul na farko wanda wannan sura ta koyar da mu inna ta koyar da mu kuma tawassuli da sunayen Allah masu girma yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ar-rabb ar-rahman ar-rahim ya ci gaba da cewa maliki yawmiddin ya girmama Allah da sunayen shi da sifofin shi wanda suke masu girma wa'anda suka yi daidai da shi saboda ni saboda a gaba zai yi zai yi addu'a yana ana bukatar mun lokacin da ya tashi zai yi addu'a ko zai ce wani abu zai roƙi Allah subhanahu wata'ala da yi tawassuli da dukkan sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi wanda suke masu girma ya wara da gode ma Allah subhanahu wata'ala da yi da mu a gare shi kafin ya shirya da addu'a shi haka bawa ya yi tawassuli da ce ma Allah subhanahu wata'ala shi ne mai mulki ya ɗauki dukkan mulki baki ɗai na duniya da na lahira ya ba Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da bawa ya ce maliki mulki ya nuna babu wani wanda ke da mulki ko yaya yake ya Allah sai kai ka kai ke da mulkin duniya kuma kai ke da mulkin lahira Allah ya ce ya kana abu ya kana sai nan ma bawa ya saka ki Allah ya ce babu wani abun bautawa da da gaskiya sai ya Allah kai kadai nake bautawa banda yin kowa da wakanta sai kai kuma a gare ka kaɗai nake neman taimako idan lokacin da bawa ya yi waɗannan duka ya yi yaba allah ya yi yaba shi kuma ya siffanta shi da sifofin shi na kamala wanda suka dace da shi ya tabbatar mashi da bauta ya tabbatar mashi da dogaro a gare shi da lokacin sai shi da da addu'a shi sai ya da addu'a shi a wa'aya ta yi na sura musulmi amma a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yana koya wa ladan bane na mun tashi addu'a ga yanda ya dace kuma yana ita kan karantar kanta sura ta shaye addu'o'i wanda muna buƙatar ko da yaushe mutum gare su ko da yaushe mutum gare su kamar yadda kuma ta tattauna tauhidi ba ci da shi tauhidi wanda yake na tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya ne abin bauta babu abin bautawa da gaskiya sai shi inda lokacin da muka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun ce babu abin bautawa da gaskiya ya Allah babu wani wanda ya cancanta bauta mu ba kai ba idan kuma ka tattaro da wuri nan na rububiyya idan ka ce maliki yawmiddin ya Allah kai ne kan mallaki dukkan kuro kan mallaki duniya kan mallaki lahira dukkan abu da muke gani a doron ƙasa da wanda muke gani a sararin samaniya na daga halittu da kuma halittu na kwaye da na dabbobi da na ruwa da na wuka da na itace da na komi Allah subhanahu wataala shine ya halitta su kuma shine ubangiji su shine malik al-mulki da kuma rabbul alamin ubangiji ta haka ba ki kuma wannan sura ta kafa su Allah subhanahu wataala ba yake cewa da sunayen shi ar-rahmanir rahim مالك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم dukkan waɗannan Allah da Arab da Ar-Rahman da Ar-Rahim sunayen Allah ne da kuma sifofin shi kamar yadda muka gani a cikin karatukan da suka gabata cewa dukkan sifofin Allah da sunayen suna cirata ne daga cikin wa'anda sunayen guda wani shi yasa wasu malamai suka ce Allah yana cikin ismin layin azam yana cikin suna Allah wanda yake da girma wanda duk bawa idan ya kira ya shi ke kama shi da kuma wasu suka ce a rabu ma'ana wasu suka ce a rahman bayana ce wasu suka ce a rahim bayana ce ina a dokoli wannan suka yi na koyar da mu yadda za mu yi abokan shi kuma yadda za mu yi addu'a idan mun tashi kuma ta koyar da mu tauhidin Allah sarkake Allah subhanahu wa ta'ala da ibada ba dukkan nau'i dukkan na tauhidi wannan sura ta makarkar su dukkan nau'ika na na tauhidi wannan sura ta tattarke su ta gaya mu su baki daya Allah subhanahu wataala ya ce rayuwar mafi da alayi wadda gani za mu yi su da yawa idan an ci wadda gani sai a ce amin wani zai yi tsammanin amin aya ce ko ita ma a cikin suwar da fatiha amin ba aya ba ce amma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kasance ana so duk lokacin da aka ce wala dali mu da ke bayan liman mu ce amin da malamai wasu yi sabani akan in liman ya ce amin mu ma mu ba sai mu ce amin ba kuma liman ya ce amin mu ma mu na iya cewa in liman ya ce amin mu ma mu ba sai mu ce ba a duk alakullu hannu a duka baki ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa idza qara al-imam fa amin fa inna man wafaqa ta'mina ta'mina al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk lokacin da liman yake kira'a ya zo wala dali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace amin saboda duk wanda yayi lokacin da muke cewa amin dinna mala'iku su ma suna cewa amin yace duk wanda cewa shi amin daidai da cewa mala'iku amin to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mashi duk abin da ya gabata na zunubin shi haka kuma ya tabbata Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah da sahabban shi lokacin da yace a ya zo waya gani suke cewa amin har sai masallaci ya yi nisa kenan suke cewa amin da dukkan karensu har sai masallaci ya yi nisa wannan a cikin sallah kenan wasu daga cikin malamai sun ce an so mustahabbi ne ko wanda ke wajen sallah yake wani yana karatu ya karanta su wata fatiha ya zo daidai inda ya ce amin shi ma ya ce amin saboda addu'a ce duk lokacin da za a cewa amin ne kamar yadda manzo Allah ya gaya mana hadisi shi ma yadda ta ce malaiku suna cewa amin duk wanda amin ne shi daidai ne da malaiku Allah subhanahu wataala zai gafarta mana abin da ya gabata na zunuban shi wannan shine karshen suratul fatiha kuma a nan lokacin da cika a yau a nan za mu tsaya a wannan bukatar na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daga kuskuren da wata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin اللهم انا نستغفرك انك انت الغفار وارسل السماء علينا بالغفار اللهم انا نستغفرك انك انت الغفار فاسقط السماء علينا بالجوار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا ضعفاء فقراء اذلاء مساكين اللهم اغننا بفضلك من سواك اللهم اغننا كهذه المعاد واغننا بفضلك من سواك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزل ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تبقي الليل من نهار وتخرج النهار من الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا على الخير من بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين يا قياس المستغيثين اللهم اهدنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم لا قاتل لما نصرت ولا باسط لما غفرت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت اعطنا بالغالب واتنا بالاجابه اللهم ما عبدنا سواك وما توكلنا الا اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاجدادنا وجداتنا ولاعمامنا ولامهاتنا ولاخواننا ولامهاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولازواجنا ولزوجاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا فانك انت الغفور الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو واغفرنا اللهم انك عفو تحب العفو واغفرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صلوا قلوبنا على طاعتك اللهم اللهم حلنا واهد اخواننا الصغار والكبار الى صراطك المستقيم اللهم حلنا واهد ابائنا واهد اجدادنا واهد امهاتنا واخواننا وجميع اصدقائنا وجميع المسلمين الى صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين